الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم
kuma ka gaya mai yadda ake eh yana magana sosai wannan waye ɗauko su na safe ne kuka ɗauko wannan eh wanda karatunmu na safe ne wannan
Barka da so.
alhamdulillah Masha
na'am Allah rahma bismillah نعم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وذريته واهل بيته وسلم اللهم هدد الينا الايمان وزينه في قلوبنا آمين.
وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والجيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين bayan haka ‘yan uwa al'ummar musulmi ina gabatar mana da gaisuwar musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
وعليكم السلام ورحمة
Yau muna yammacin ranar Lahadi, biyar ga Ramadan, hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447, wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyu Februari kenan miladiya haihuwa annabi Isa dan Maryam shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Alhamdulillah ga mu a wannan masallaci da ke garin rigacikun igabilokar gamman jihar Kaduna a nan Najeriya. Muna ma iyayenmu na addini da iyayenmu na haihuwa addu'a Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama.
Amin.
Mu da muke raye in lokacinmu ya zo muna roƙon Allah ya azurta mu cikawa da imani.
Amin.
Ya Allah muna tawassuli da salatin da muka yi ma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu da iyayen iyayenmu Allah ka gafarta wa malamanmu da malaman malamanmu Amin.
Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuri'armu Allah ka tsare mana imaninmu da mutuncinmu Allah ka hana mu ganin bakin cikin duniya da na lahira Amin.
bukatocinmu na alkhairi Allah ka biya mana Amin.
damuwoyinmu Allah ka gusar da su daga gare mu Allah muna roƙonka ka zaunan mana da wannan ƙasa tamu lafiya Allah ka zaunan mana da wannan jiha tamu lafiya Amin.
wannan karamar hukuma Allah ka zaunar da mu lafiya Amin.
wannan gari Allah ka dabaibaye mu da albarka da alkhairi a ciki Amin.
da yan kasuwanmu da matanmu da mazanmu da ma'aikatan gwamnatinmu da yan kasuwanmu baki ɗaya Allah ka yi albarka a cikinmu baki ɗaya Amin.
yan uwa al'ummar musulmi yau za mu tashi ne farkon suratul muminuna hikima irin ta alkur'ani sai Allah ya ware suratul muminuna a cikin alkur'ani akwai suratul kafiruna a cikin alkur'ani akwai suratul munafiquna kaga kowa an ba shi hakkin shi Gaskiya.
Gungu, munafukan an ba su haƙƙinsu, muminan an ba su haƙƙinsu, kafiran ma an ba su haƙƙinsu. Kuma da yake Alƙur'ani gwani ne wajen hikima, idan ka ɗauko suratul baƙara bayan an ce Alif Lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina suwa ne ne al muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون na'am والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
to kaga an ambaci muminai bangaren farko kenan ci gaba kaɗan mujalaran mu أولئك على هدى من ربهم Mhm.
وأولئك هم المفلحون ci gaba mu ji karo na biyu إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون na'am ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم na'am وعلى أبصارهم غشاوة Mhm.
ولهم عذاب عظيم kaga wa'annan su ne kaso na biyu daga nan sai suwa ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر na'am وما هم بمؤمنين
to kaga tun daga waminan nasu dinnan da aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya sai da aka kai wajen aya ta goma sha takwas ana magana akan abokin mutum biyu waye abokin mutum biyu Munafik.
munafikin mutum ɗaya To kaga tun farkon suratul baqara sai aka yi wannan kasan guda uku ga muminai ga kafirai ga kuma almunafiqun saboda haka ita wannan surar da zamu karanta suratul muminuna ne kuma makkiya ce wa hiya mi'a wa samani aw tis'un tisu ashara aya ayoyinta aya ɗari ko da goma sha takwas ko da goma sha tara da na so in karanta muƙaddamar mai safwa amma bari in bi takaitacciyar hanya wadda marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya dauka a cikin Raddul Azhani ila ma'anil Qur'an yace wa mawdu'u har ra'isi abinda wannan sura suratul mu'minun take karantarwa huwa ta'limul aqida as-sahiha tana koyar da mutane ingantacciyar aƙidar musulunci di yawan ibadarka idan ba ka da aƙida ingantacciya ta tauhidi ta fahimtar Allah to ibadar da kake yi shirme kake yi domin sai tauhidi ya yi kyau sannan ibada ta kyau menene tauhidi ta Allah wajen ibada kaga ai nassin hadisi an koyar da mu buniyar islam ala khamsin an gina musulunci akan turaku guda biyar sai ka kaddara turken farko wanda yake rike da duk bangaren ginin shi ne la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah shi ne a tsakiya. Tirke na biyu sallah ga ta a can ɓangaren. Tirke na uku zakka ga ta a can ɓangaren. Tirke na hudu azumi ga ta a can ɓangaren. Tirke na biyar hajji ga shi a wannan ɓangaren. Amma tauhidi yana nan a tsakiya. To tun da an ce an gina musuluncin ne akan wa'innan turakun gaba ɗaya, to ina musuluncin? Kyawawan ɗabi'u, kyautata ma'amala tsakaninka da mutane, kyautata ma'amala tsakaninka da makwabtanka, kyautata ma'amala tsakaninka da ‘yan uwanka, jin tausayi, taimakon miskinai, taimakon marayu, taimakon abu yin abubuwa na kyakkyawar ma'amala wa'innan su ne ke kewaye da turakunan guda biyar to amma tauhidin nan shine in ba shi ba komai Allah ramma Allah shiga ka san bokon ka yafi yawa fiye da nawa sallallahu ina ku irin nada muna mu na zamani yanzu muka zo lissafi sai muka rubuta wan ɗaya ya sunanta ɗaya lamba ɗaya masha Allah don muka ƙara zero ɗaya ta zama me goma ta zama goma don muka sake ƙara zero ɗaya ya zama zero biyu ya zama nawa kenan ɗari ya zama ɗari Na'am.
to in muka ƙara zero ɗaya ya zama guda uku ya kai nawa dubu ɗaya Masha Allah, dubu ɗaya, to sai muka sake ƙara zero guda uku.
miliyan ɗaya Yawwa, miliyan ɗaya kenan.
na
To kaga zero zero nan duka, na
raba su kashi hudu.
na Tsakanin sallah da zakka da azumi da hajji, duk su ne zero zero nan.
Allahu akbar
Ina fata mun fahimta.
na To shi kenan, ɗauke ɗayan nan, lamba ɗaya number one ɗin nan cire ta gefe guda ka ba zero zero ɗin nan, saura nawa?
saura babu Saura babu. Fa in babu wannan ɗayar shine tauhidi, Allahu akbar duk ba sauran.
Allahu akbar
Wallahi da zaran an rasa tauhidi duk gaba ɗaya sauran ba su.
Allahu akbar
Saboda haka, wannan surar tana koyar da mu ingantacciyar aƙidar musulunci, bil adilla alwadiha da hujjoji bayyanannu nahau wasaf khalqil insan kamar misali halittar mutum yau idan Allah ya sa aka haifi ɗa namiji misali ana haihuwar shi za a yi mai wanka a yanke mai cibiya kaga kan shi ya langwabe nan a tallabe kaga kan ya langwabe nan a tallabe a kwana a tashi wata rana wannan yaron da kake gani in ya naushe ka sai ka faɗi subhanallah
shi a hankali ita gaskiya a hankali take girma kamar ɗan mutum ita kuma ƙarya kamar ɗan jaki take yau ana haihuwar ɗan jaki za ka ga sai nan wajen da gudu Mm.
sai ya dawo ya nan wajen da gudu sai ya dawo ya nan wajen kuma ran na aka haife shi alright.
amma ɗan mutum ba zai yi wa haka ya faru gare shi ba sai a hankali wani wani yaro na tuna Na.
aka yi mai aure Kowa ya ce dai.
da waya ta ce kyale bata Na.
da aka yi mai aure aka kawo mai kayan gara ya wanke goma ya tsoma biyar Na.
can da tafiya ta tafiya kayan gara ya ƙare
Na.
bayan kayan gara ya ƙare rannan ya kwana ba kokon Subhanallah.
gari ya waye ya zo kofar gida ya zauna ya shiru matar ta aiko mai ta ce ba mu da kullun da za a dama kunu ba kuma ba siga kuma wake kwana uku yau da karewa Subhanallah.
bare ai kosai ya shiru ya kai ma yaron da aka aiko duka sai ga ɗan jaki sabuwar haihuwa sai ya nan wajen da gudu sai ya sake dawowa ya nan da gudu ya ce wallahi da- dan ba a yi maka aure ba ne ya ce da an maka aure da ka nasu Allah ba.
saboda haka kamar halittar mutum kuma aka ambaci asaluhu wa nasaluhu asalin shi shi mutum din da nasal nashi zuri'ar addalu ala tafarrudillah bil uluhiyya wanda duk wannan yana nuna mana uluhiyya ta Allah da girma da daukaka ibtatahat as-sura al-karima بالبشارة للمؤمنين سي سورة تفارة دا بشارة ga muminai بالفلاح العظيم cewa suna da rabo mai girma alama ta hallau bihi min usulil fada'il akan abinda suka keɓantu da shi na ainihin asalin fada'il ar-ruhiyya wal amaliyya na ruhi da na aiki allati biha tazkiyatun nafs wanda yake akwai tazkiyatun nafs a ciki wantaqalatus sura ila dalailil kauniyya bayan an ambaci siffofin muminai guda goma sai kuma akai intikali zuwa ga ad-dalailil kauniyya fi fi inzalil ma dalilai da al- na kauniyya na yadda Allah ya halicci ƙasa ya halicci sammai ya halicci ya saukar da ruwa daga sama wa in bati azar da yadda ruwan nan in ya sauko sai a samu ainihin tsire-tsire su fito wasu mar da 'ya'yan itatuwa wannan shi ma akwai hikimomi a ciki sun mantakalar ila zikirar al'amul musakhara lil insan sannan sai aka yi intikadi aka ambaci dabbobi na ni'ima wat- waɗanda Allah ya horewa mutum dubi raƙumi sai ka ga yaro ɗan shekara biyar ko bakwai yana jan raƙumi walfulk dubi nauyin jirgi ruwa wanda zai idan jirgin ruwa ya kawo nan ƙarshen in ya zo Lagos ya tsaya sai a yi wata shida ana sauke kayan da ke cikin jirgin ruwa, amma bai nitse a ruwa ba, amma inda za ka zo da allura ka sake ta yi ta nitse, Allahu akbar.
amma jirgin ruwan nan bai nitse ba. Walful allati yahmilu yuhmalu alaiha wanda ake dora mai kaya wa alal haiwan da kuma dabbobi da ake dora makayaci. shi ma wannan akau- akwai nau'in ni'imo- eh, hikimomi a ciki wa zakaratu sura qissata nuh sai surar ta ambata mana kissa annabi nuhu alaihi salam summa qissata hud sannan qissar hud summa qissata musa summa qissata maryam albatul duk an ambaci kissoshin wa'annan annabawan annabi nuhu annabi hudu annabi musa kuma da qissar maryam alaihi salam wa waladaha da ɗanta Isa ɗan Maryam, sun ma'arazar likufari Makka wa inadin sannan aka bujuro da irin kafircin kafiran Makka da tsaurin kansu wa makabirtim da irin girman kansu. Lilhaq ba da ikamatul hujj bayan ga hujjoji ga dalilai amma duk da haka wal barahin ga dalilai daban-daban alal basu wan nushur dalilan da suke nuna mana akwai tayarwa da za a tayar da ɗan adam akwai hisabi akwai hukunci kuma ta haddasa an anil ahwal sannan kuma ta zo tana magana akan halayen da za a samu kai a ciki wa shada'i da tsanance tsanance allati yalqaha al-kuffar wanda kafirai za su haɗu da ita waqatul ihtizar wajen fitar da rai wa huwa fi sakaratil maut yadda za su haɗu da magagin mutuwa Allah ya tsare ni.
Amin.
Wa katamata sura bil hadith sai sura kuma ta cika da yin zance an yomil kiyama dangane da ranar tashin alkiyama haisu yan kasumun nas ila fariqaini ta yadda mutane za su kasu kashi biyu su ada wa ashkiya ga mutanen kirki mutanen kware masu bin Allah ga kuma kafirai Allah ya tsare mu na malaran ma
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم.
قد أفلح المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون حقيقة مؤمني sun samu babban rabu malaman nahawu in sun zo suna magana akan qad sai su ce qad innan la tadkhulu illa ala al-af'al wato ba ta shiga cikin wani abu sai cikin fi'ilai إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق Na'am.
in ta shiga cikin fi'ili mazi to abinda take nunawa hakika idan kuma ta shiga a cikin fi'ili mudari'i tana nuna kaɗan idan balarabe ya ce maka ƙad ya judul bahilu Na'am.
kai in baka san ƙa'idar ƙad ba sai ka ce haƙiƙa marowaci yana kyauta Na'am.
amma abin da ake nu- nunawa kad ya judul bakhilu kaɗan ne ƙwarai Mm.
marowaci yake iya kyauta mun gane wannan ko Na'am.
saboda haka kad aflahal mu'minuna haƙiƙa mu'minai sun samu babban rabo to kafin mu ci gaba su wane ne mu'minai alaramma الذين هم في ba nan nake nema ba إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم wa idza tuliyat alaihim وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا Allah ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubu haqiqanin mu'mine na gaskiya dan an ce ah, innamal mu'minuna aka kawo ma kadai kurun wa'inda suke mu'mine sune wa'inda idza zukira Allah idan aka ambaci narkon azabar Allah mai girma da ɗaukaka wajilar ƙulubuhum sai zukatansu su firgita. Wa iza tuliyat alaihimu ayatuhu a yayin da aka karanta musu ayoyin Allah mai girma da ɗaukaka zadatuhum imana sai ayoyin su ƙara masu imani wa ala وعلى ربهم يتوكلون wa ala rabbihim yatawakkalun kuma a gurin ubangijinsu kadai kurun suke dogaro su wane ne الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون sune allazina yuqimuna salata wa inda suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum kuma daga abinda muka azurta su da shi na dukiya yunfikuna suna ciyarwa ba sa rikewa su koyi ba sa yin wannan na'am أولئك هم المؤمنون حقا sai Allah ya ce ula'ika kaga wa'innan masu wannan siffar humul muminuna hatta su ne haƙiƙanin muminai na gaskiya ne suke da shi لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a gurin ubangijinsu bayan wannan wa lahum darajatun inda rabbihim wa magafiratun da wata irin gafara aka kawo ta na kira rizqun karim wa rizqun karim da wani arziki wanda yake mai girma shine shiga aljanna da abubuwan da Allah ya tanada ma 'yan aljanna ai kaga wannan ayar ta gaya mana siffar muminai an gaya mana siffar muminai wa'inda yake masu imani to kaga an ƙara samun haske bayan abin da kad aflahal mu'minuna aka fadi to nan an ƙara samun haske suwa ne ne mu'minai wata rana ana zaune da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ji manzon Allah yana cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi ba ba mai imani ba ne, wallahi ba yi da imani, wallahi bai yi imani ba, hankalin sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tashi. Suka ce, kowane ne wannan ya taɓe ya halaka, waye wannan ya Rasulallah, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, wanda ya kwana a ƙoshe, makwabcin shi ya kwana da yunwa. alhali ya sani to wannan mutumin ba mai imani ba ne. A wani hadisin annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Layu uminu a hadukun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayanku ba zai taɓa zama mai cikakken imani ba har sai ya so ma ɗan uwanshi irin abin da yake so ma kanshi. a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi dayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba sai ya zama ya aje san zuciyar shi ya koma bin abinda nazo da shi sai son zuciyar ya bi umarnin Allah ya bi umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce almuminu lilmumin kalbunyan ya shuddu ba'duhu ba'dan yanda alamar muminin gaske take da mumini dan uwan shi kamar misalin wannan bangon ilin ne da wannan ya shuddu ba'duhu ba'dan wannan yana karfafa wannan wannan ba yana karfafa wannan a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma yanda misalin mu'mine suke wajen son junansu da ƙaunar junansu da tausayin junansu kamar misalin jiki ɗaya ne yanda in ƙaya ko allura ta soki wani ɓangare sai duk gaba ɗayan jiki ya kamu da raɗaɗi da ciwo to wannan shine fa ake nufi qad aflahal mu'minun haƙiƙa mu'mine sun samu babban rabu alaran masu wane ne الذين هم في صلاتهم خاشعون allazina hum fi salatihim fi salatihim khashi'un sune wa'inda yake masu hushu'i a sallar su ma'ana mutawadi'un suna tawali'u in sun zo sallar su bi adam al-iltifat ba sa waige waige ya waiga nan yana sallah ya waiga wannan bangaren ya taba jihun shi ya duba agogo ya tura hular shi baya ya turo ta gaba a wannan ba sallan mu'mini bace na'am
wata sa'o yana sallah ha sai ai hamma a buɗe baki wata gami ko ya rika rinsa ido yana murza idanuwan shi wata gadiyatil fam ko ko riba baki wata shmik ko ya rika mamma tsayen yatsansa suna ƙasƙas ƙasƙas ƙas wa gairu zalika mimma yukrahu fi'luhu fi salati da wani wannan abinda ba a so a aikata a sallah saboda haka al-khushu khushu'i shine an ta'abuda rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu أنت أبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كبوتا ما الله كمر كنا غنين الله شيء خشوعي إن كي باكا غنين الله شي الله ينا غنينك wani mawakin soyayya na larabawa wanda ake kira jamilu husaina ya zo ya kabbarta sallah yana sallah a wani yake sallah sai jamilu busaina ya taho yana tafiya yana ban masoyi shuwaka yana tafiya yana ban masoyi shuwaka sai zo zai wuce gaban mai sallah sai mai sallah ya tsaye da shi shi bai ma gan shi ba ya makance kawai ita masoyi yake tunani sai can mai sallah ya ingije shi sai ci gaba da waka shi ce ayya mai sallah ka yi hakuri wallahi wallahi masoyiya ta ce ita kawai nake kallo ita ta makantar da ni ban ganin kowa in ba ita ba kai ma inda kana ganin ubangijinka kamar yadda nake ganin masoyiyarka masoyiyata da baka ma ga san da zan wuce ba
Allahu akbar aiki ya shiga
mun gane wannan ko amma mai ahalari Allah ya saka mai da alkhairi amin da ya zo bayanin khushu'i sai ya ce faslun lissalati nurin azim tashruqu bihi qulubil musallin wa la yanaluhu illa al-khashi'un yace fa idza ataita ila salati fa fariq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati mawlaka alladhi tusalli liwajhihi yace wa atajid anna salata khushu'un wa tawadhu'u lillahi ta'ala malam mai ahalar ya ce fasulun wannan fasali lissalatu nurin azim sallah tana da haske mai girma ta shuruku bihi qulubil musalli tana ceta zukatan mumine ta shiga ta shuruku bihi qulubil musalli yace wala yanaduhu illa al-khashu'un ba mai samun wannan hasken sai mai kushu'i a cikin sallah ya ce fa'iza a cece ilar salati a yayin da ka zo za ka yi sallah mafarin kalbaka ninar duniya, kakkaɗe zuciyarka daga duniya wa mafiya da abin da ke cikin duniyar, washtagil bi muraqabata maulaka allazi tusalli li wajhi ka fiskanci Allah kadai kullun wanda kake sallan nan saboda ci وففرق قلبك من الدنيا وما فيها واستجل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه واعتقد أن الصلاة خشوع كسني صلى خشوعي وتوالئ lillahi ta'ala da tawali'u zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka haka ake sallah sai a waye gari mutum yana sallah yana duba agogo ya tura hula baya ya tura gaba ya hamma ya mummurza idanuwan shi ya motsa in yatsu haba da Allah wace irin sallah ce wannan kuskure ne wannan alaran ma na je wani gari wa'azi aka gayyace ni ko da kai ne ko da wani ne wallahu a'lam na'am
sai aka nuna mun wani mutumi dan tababbe ne aka yana da dan tabin hankali haukan bai tashi sai an tada sallah idan aka yi sahu aka yi ikama aka yi kabbara harama sai zo kusa da kai sai sa ma hannu a cikin ajihu kana rike hannun sai ce ayya ayya wannan abin da ke ajihun shi ya fi mai sallaci Allah sarki
wallahi da Allah kaɗai ya fuskanta ba zai ma san na sa mai hannu a jihu ba ayya
sai gaba idan ya samu wani hannu a jihu kai banza da shi ka kyale shi ba kama damu da shi ba sai ce a wannan na Allah Hmm.
ne eh Allah yake nufi da sallar tashi mun gane wannan Na'am.
saboda haka ana bukatar khushu'i a cikin sallah sai suwa والذين هم عن اللغو معرضون muminai na kwarai wallazina hum anil lagawi mu'ridun sune wa'inda yake dangane da sharholiyan magana mu'riduna duk abin da ya shafi sharholiya min al-kalami wa ghairihi na magana ne na wani wannan duk ba ruwan su da wa'innan abubuwa yau sai ka ga yaro ya je yajin gina a cikin bango yana karanta nobel wani nobel kake karanta ka ina karanta james hadley chess james ai wato mutumin na ya iya bayani akwai bayanin masoya a ciki akwai bayanin wani kasurgumin barawo wanda da asalin shi mutumin kirki ne iyayen shi talakawa ne amma yana da kokari a makaranta ya zamanto aka kasa biya mai makaranta ya je wani gu ya saci kuɗi don ya biya kuɗin makaranta daga nan aka kama shi aka kai shi prison ya haɗu da garu gagaruman barayi suka koya mai yadda ake sata da yadda ake fashi da kaza wai wanda shi yake koya a cikin nobel ya Allah
in ka nuna mai illar abin sai ce wai yana ƙara improving in turancin shi ne ɗaya kenan ko ka ga mutum bayi da aiki sai karatun magana jari sai karatun tasiriyoyi sai kaza sai kaza sai kaza to yau an wayi gari ga wata musibar nan ma an wuce wancan an wuce wa'annan duka don sai ka je ka iske da 'ya'ya da iyaye a falo kowa ya ɗauki waya wannan ya fuskanci gabas wannan ya fuskanci yamma wannan ya fuskanci gudu wannan ya fuskanci arewa kowa yana duba youtube wani yana duba guri kaza wani yana duba guri kaza wani yana du sai ai minti arba'in ba mai magana da wani inna lillahi wa inna musiba ba mai magana da wani ba karatu ba za a dau alkur'ani a karanta ba waya ita ce farkon abin da za a karya da ita waya ita ce ƙarshen abin da ake rabuwa da ita a yi bacci subhanallah
abin ya zama musiba kuma duk abubuwan nan da aka ambata na lagau duk yana ciki yanzu kwanaki na ji a midiya kila wasu sun ji wani yaro ɗan gata a nan cikin garin kaduna hukumar makarantar ta hana a zo da waya in aka ji ƙarar ringin ɗin waya a jihunka za a kwace a kai ma faransifal sai aka kwace mai waya babba mai tsada aka kai ma principal suka ɗan dudduba ciki suka yi bincike suka aje waya sai ga uwar yaron da uban sun zo a fusace don me aka kwace ma ɗan waya sai faransfal ya shigo da su ofis dinsa aka ɗan gayyato shugaban ajin da yaron yake aka ɗan gayyato wasu suka shigo bayan duk sun gama faɗin abin da za su faɗi sai faransfal ya buɗe wayar sai aka nuna ma uban da uwar wani shafi ga yaron ya yi amfani da wayar uwar da uban suna jima'i ya je ya yi rikodin ɗinsu a bidiyo.
Inna lillahi.
Uwar shi da uban shi suna jima'i ya leƙa ko ta windo ya leƙa ko ta ina ya leƙa ya dai yi rikodin ɗinsu suna jima'i.
La ilaha illallah.
Sai aka nuna ma uwar ta gani. Da ta gani nan take ta faɗi sumammiya.
Ta-
Kila wasu ku sun ji kila. A midiya na ji wannan bayani.
Inna To lillahi.
ina musibar da ta kai wannan? Bayan wannan musibar yau an wayi gari yaran nan samari marasa tarbiyya sai su yi bidiyo call da yarinya. Tsirara. Ita tana tsirara shi yana tsirara. Yana ganinta tana ganin shi. Da haka za su biya ma juna bukata. kai kana ta alfahari ka tsare yakka tana zuwa islamiyya tana sa niqabi tana sa hijabi amma ga abin da ke rusa tarbiya nan ka saya ka bata
Inna lillahi.
waya kuma ga wani kalubale mai hadari yau duk yaron da yake jami'a ko yarinyar da take jami'a sai an sai mata waya domin aiki da ake bayarwa dole sai da waya
Subhanallah.
ya za a yi wannan abu. Duk wa'innan abubuwan lagau ne. Banda wannan wayan nan da na buga misali da ita, akwai wani abu da ya faru a nan jihar Kaduna ba zan faɗi garin ba. Wata mata tana waya. da kwartanta tana waya da shi ran nan sai ta gaya ma mijinta za su je guri kaza buki ashe ta shirya ne da kwartanta ya kama masu hotel za su je su yi buki a wannan hotel ɗin shi- ita da shi mijin ya ɗauko ta ya kawo ta tasha ya biya kuɗin mota ya ba da abin da za ce bikin dangi sarki sai da ya ga an sa ta a mota ya biya kuɗin mota sannan ya koma gida tana ganin mijin ya tafi sai ta ce ta yi mantuwa ‘yan kamashin suka ce, “A'a, mu fa yanzu motar nan kin ga ta cika dama mutum ɗaya muke jira. In kika tafi ba za mu jira ki ba sai dai mu saki a mota, wata mota, ta ce ba damuwa ana iya sata a wata, ta yi mantuwa ne za ta koma gida. Tana komawa ta zagaya ta koma hotel ɗin da suka yi alkawari da wancan. Kuma duk da waya aka yi wannan intisalati. da ta je shi wanda ya kama masu hotel ya shigo ya abin da zai yi da ita ya fita bayan ya fita ta kwanta tana bacci kuma har goyo take da shi jariri kawai sai masu hotel suke ta jin kukan yaro suke ta jin kukan yaro can sai suka taso suka buga suka buga kofa na rufe suka ɗauko ki suka sa suka buɗe gurin sai ga matar ta mutu ɗan yana kuka Inna lillahi.
duk ta dalilin wannan wayar inna lillahi wa inna ilaihi
wannan labari na bayar na abin da na ji shi ma wannan a midiya aka faɗi sai dai abin bai kasa shekara biyar ba ko fiye da haka ni na ji na tabbata wasu ma sun ji to bari in faɗi abin da ya faru a gabana sallan magariba a gidana Allah ya kaddara ina gida da magariba sai ga wani mutum ya zo a fusace yana tambayar ina nan yara suka ce ina nan a faru sai ya shigo ya ce malam ina son ganin ka ne na ce to akwai wani ɗan ofis a fara ya muka shiga gurin ya yi wani ilin numfasawa na ce lafiya ya ce malam wani abu ne na takaici ya faru a kaina na ce me ya faru ya ce wallahi malam wani aboki nike da shi amintacce na ya ce kwanan nan ya kawo mun larurar rashin kuɗi wallahi malam na ɗauki mota ta na sa ta a kasuwa la ilaha illallah don in sayar da ita in ɗauki kuɗin in bashi ya biya bukatar shi ya ce ashe duk wannan alaƙa da ke tsakaninmu yana nan yana amfani da matata inna lillahi
ya ce ran nan na zo wuke sai matata ta matsa mun in canza mata waya ya ce sai ya ɗauke ta ya tafi da ita wata plaza a nan kaduna ya je ya sai mata sabuwar waya aka zauna aka yi programming ɗin wayar aka cire wancan sim ɗin aka dawo da shi cikin sabuwar ana gamawa sai ya ɗauki tsohuwar waya ya aji a jihun shi bayan wannan ya gudana da suka koma gida cikin dare sai ya ɗauki sim ɗin shi ya sa a tsohuwar wayar nata ya ta shige-shige da ya shiga wani guri kawai sai ga hotonta suna bidiyo kawai shi ita da wannan abokin nashi amintacci
inna lillahi wa inna ilaihi hankalin shi ya yi mugun tashi ma'aikacin gwamnati ne aikin pos yake ya kai matsayin da zai iya rike bindiga kawai sai ya taso ta ta shigo ɗaki ya ja bindiga karara haka ya nuna mata abin da ya gani ya ce ko ta gaya mai so nawa suka kwanta ko kuma yanzu ya harbe ta
inna lillahi nan take ta faɗi mai adadi to shine gari ya waye da yamma ya zo gidana yana bani wannan labarin muka shiru ni da shi ne ta kwantar da hankalin shi ne ta jan hankalin shi da wa'azi da nasiha ya dan sauka sauka kaɗan ya ce ko ya kira shi mutumin ya zo nan gidana da ce wallahi ba na son ganin shi sai da ce domin in na gan shi duran da na haɗu da shi a hanya sai duka kallon shi da wannan abu tare
sai ce to yana so ya zo da ita don mata wa'azi na ce kana iya zuwa da ita kashe gari ya zo da ita gidana muka sake shiga nan ofis na ce ke me kai ke wannan ɗabi'a mutum ya aje ki ya ware maki gidanki daban ya yi maki kaza ya yi maki kaza ya yi maki kaza ya kula da iyayenki amma duk da haka ki riƙa ɗaukar kanki kina ba wani shi akwai cin amanar da ya kai wannan ta ce wallahi malar sharrin shaidan ne da ce aike ce shaidan ne
tare da su
aike ce shaidan ne ban raga mata ba
saka bayan da na gama bayani sai ce to malam ni yanzu akwai abin ɗaya ma da yake ne damuna na ce me ya ce na ɗauke ta na je na kai ta wajen sikanin tana da ciki to damuwar da yanzu ke cikin jikina shin ɗan nan nawa ne ko na wancan abokin nawa ne na ce cikin wata nawa ne ya ce wata biyu na ce ka je a zubar da ciki
Allahu akbar daman na taɓa rubuta wani littafi hukuncin zubar da ciki a musulunci musulunci to na kawo duk ire-iren dalilan da ana iya zubar da ciki na ce ka je a zubar da ciki don me don in ka bari ta haife ɗan duk lokacin da yaron ya girma duk sanda ya taso zuwa gare ka to abinda za ka rika tunani wannan ɗan ɗana ne ko ba nawa ba ne to duk wa'innan wayoyin sun tanaji ire-iren wa'innan abubuwa saboda haka ya hattara Allah ya sauka na'am والذين هم للزكاة فاعلون wallazina hum lizakati fa'ilun mu'mine na kwarai sune wa'inda yake dangane da zakat dukiyarsu fa'iluna sai aka kawo abin a wazanin aiki suna aikata fitar da zakat dukiyarsu ana so musulmi su rika fitar da zakat dukiyarsu القرآن يمنى قرقدي والذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أو ترانر يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم نعم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda kaga waɗanda suke taskance zinariya da azurfa kaga mutum ya aje akwatuna a ɗakin shi manyan mutanen nan ga akwatin dollars ga na pounds ga na dutch mark ga na sterling ga na riyal ga na saifa ga na naira Hmm.
iyaka an gari yawa ya dan buɗe akwatin ya leka ya tattaba ya tabbatar da su suna dan lafiya amma ga makwabcin shi an ce za a yi mamatacci aiki a dubu arba'in da biyar tana rashin lafiya ba zai iya fitar da kuɗi ya bada ya taimaka a yi mamatan makwabcin shi aiki ba ranka ya daɗe a taimake ni mata ta ce ba lafiya wurin ‘ya'yata kaza kaza duk ya gama ce to ka san kuɗin mummunan ‘yan kasuwa ne ka yi haƙuri sai ɗan ciro ya karkace ciro dubu ɗaya da ɗari biyar sai ya miƙa mai ce yanzu ka ga in ka samu kamar mutum arba'in iri na suka baka kama haka ai kaga subhanallah
ranka ya daɗe ba a tausaya mun ba sai ce tanko ai na ga gidanka akwai faɗi daga can baya raba biyu mana Hmm.
ka sai da rabin ka biya ma matarka kuɗin aikin rabin kuma ka yi jari da shi maimakon ka zauna ba komai a hannunka ai ba daidai ba ne irin wannan
subhanallah to ranka ya daɗe ko za a jingini gida ce yawwa ka bullo ta inda za mu daidaita nawa kake so sai ya faɗi to ni ko kuɗin da za a yi mata aikin aka bani in na samu sai in kawo sai ya jingini gidan a dubu hamsin gidan kila zai kai dubu ɗari biyar misali na yi bayan ya ba shi wannan dubu hamsin ya sake da- zagayowa ya ce yana bukata kuɗi sai ce nawa kake bukata dubu ɗari sai ba shi dubu ɗari in ya sake zagayowa ya ba shi dubu hamsin haka zai ta ba shi sai ya ba shi kuɗi dubu ɗari biyar da ashirin sai ce kai ran nan ya dawo sai ce ka nemo wanda zai sai gidanka ya saya ni a fidda kuɗi na a baki inna lillahi
haka ba ake faruwa yake faruwa to to shine Allah ya ce wallazina yaknizuna dhahaba wal fidda kaga waɗanda suke taskanta dinariya da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da ita fi sabilillah fabashirhum bi azabin ali gaya masu yi masu bishara da azaba mai radadi yawma yuhma alaiha fi nar jahannama ranar da ake iyo da su a kona su da wutar jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum sai a samu dutsen guga na wuta a goge kuibin dama a goge abin nan kuibin hagu a goge bayan a goge fiskar yana ihu yana ƙara mala'iku na cewa haza ma kanastum li anfusikum haza ma kanastum li anfusikum haza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun haka za a yi masu idan alkiyama ta tsaye saboda haka yau inda a ce mutanenmu suna fidda zakar dukiyarsu kamar yadda Allah ya umarni ya faɗa wallahi da ba a samu matsalolin da ake samu na barayi da 'yan fashi da sauran ɓata gari ba wallahi da ba a samu ba yau mutane gani suke in za su fitar da zakar dukiyar nan kamar wani haraji ne mai nauyi aka ce su fitar ko su bada ba sa iya fitarwa wai wani dattijo bai fitar da zakka ya'yan shi sun yi sun yi ya fitar da zakka yaki rannan sai suka gayyato wani malami bai wa'azi ya zo ya mai wa'azi a kan zakka ya zo masallacin ƙofar gidan uban nasu malami ya ta wa'azi ya ta wa'azi a kan zakka can baban yana kallon malami sai aka ga yana zubar da hawaye yana kuka sai yara su karka alhamdulillah alhamdulillah kai ya wa'azin nan Allah ya saka mai da alkhairi bukata ta biya zuciyar malam ta babu ta yi laushi kenan aka zo aka sallame malami mai wa'azi ya koma yara suka zo suka taru a gurin uban da yamma da daddare baba ya ka ji wa'azin mai wa'azin nan ce wallahi ya iya wa'azi ai mun ji wa'azin ya ratsa ka baba mun ga har kuka kake yi mun ji daɗi wallahi ya ce wallahi abin da yasa nake kukan nan wato gemun mai wa'azin ne in kama da gemun wani bunsuruna da ya bace
Subhanallah.
A'a, ashe ba wa'azi ba ne ya rata zuciya shi, e wai gemin ne wa'azin ya yi kama da gemin wani bunsurin shi da ya bace.
Wayo Allah.
Shi ya sa yake wannan kuka. A ƙarshe, wani hadisi da ya inganta annabi sallallahu Alaihi wasallam yana bayani cewa wani mutum wata rana ya ji bayani ya ji wa'azi akan mahimmancin fitar da zakka sai ce to shi dan ya kyauta ya faranta ma Allah rai shi ba zai ma ba da zakka a bayyana ba cikin duhu zai bada ya dunkulo zakkar gaba daya sai zo cikin duhu sai ga wani mutum ya zo zai wuce ya ce bawan Allah ga zakka ya miƙa mashi dunkule ashe barawo ne Subhanallah.
da gari ya waye sai aka ce hada labari barawon ya bada labari kai ashe akwai masu kuɗi a garin nan in ji barawa yace jiya da daddare wani da ya dunkulo wani dunkule ya mika mu yace zakka ce ai har yanzu jiki na rawa yake yi. sai labari ya dawo kunnan mai kuɗi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe barawo na ba sai sake dunkulo wasu kuɗin daidai wa daida irin wannan sai zo cikin duhu sai ga wata mace ta zo za ta wuce sai ya miƙa mata ce baiwar Allah an ci zakka ta karba ta wuce ita ma da gari ya waye ta ba da labari ashe wata kasurgumar karuwa ce ya miƙa ma zakkar ta ce kai ashe garin nan haka yake akwai attajirai yanzu wani jiya da ya dunkulo wani dunkule ya miƙa mu ai ni kam in Allah ya so ya yarda daga yau wannan mummunar hanya da nake bi na bari alhamdulillah
labari ya koma kullun shi karuwa ya baya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai sake ebo wasu kudin kamar haka sai ga wani zai wuce cikin duhu ya mika mai yace bawon Allah ga zakka ashe wani gagarumin attajiri ya ba kudi so
gari ya waye attajirin ne yace kai ashe akwai masu kudi garin nan fiye da ni ya ce yanzu wani bawan Allah jiya da ya mika mun wani dunkule ya ce abin ya tada mun da hankali kai Allah ya yi ma mutane arziki to wannan hadisi ne ingantacce annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi labari a wancan zamanin sai wannan attajirin ya koma wajen wani malami aka ce a'a ai Allah ya biya bukatarka kuma an anci zakkarka shi wannan barawon da ka ba wannan kudin na farko tun daga rana ya ce ya yi sallama da sata ba zai sake yi bara abada ita kuma wannan karuwar tana samun kudin ta ce har abada ta daina wannan za ta je ta koma zuwa ga Allah ta ci gaba da bauta shi kuma wannan attajirin da ka bashi shi ma tun daga wannan ranar ya fara fitar da zakka Allahu akbar
ina fata mun fahimci wannan to kaga ana so ire-iren waɗannan ayyuka na alkhairi mutum ya koye su ya saba da su
masha Allah Allah ramma karamu kallah zan baka wani labari kai kadai Allah shi ka tsare kar ka ga ma kowa to wala insha Allah
wani attajiri irin waɗanda ba sa fitar da zakka na'am
irin in ihudin nan hannun shi a dunkule kamar na 'yan dambe kamar hannun yara mm.
ka sanya hannun jarirai a dunkule yake ko da lokaci na'am to hannun marawaci kenan ga dukiya ya tara amma bai fitar da zakka so
shikenan sai tafiya ta kama shi ya tafi wani gari sai iske mutane sun taru a kofar gidan wani babban mutum ga abinci nan ga masu aikin abinci Mm.
da yawa ga kaji ga vegetable fruit ga shinkafa ga kaza ga kaza duk abin da kake so shi za a ban maka in ka shiga aka baka kuma in zaka fito ya dan dunkulo wani dunkule ya baka na'am
yayi ta mamaki yayi ta mamakin wannan abu da ya gama cinye nashi dan abin da aka bashi ya sa a jihu sai ya koma gefe yana jira mutane su yi sauki yana so ya gana da mai gidan da mutane suka yi sauki ce da shi ce bawon Allah na yi farin cikin wannan ɗabi'a da kake Allah ya maka albarka ya ce amin ya yaba shi ya koda shi ya watsa shi ya ce amma da Allah bawon Allah wace sana'a kake yi ya ce eh ina yin yin ƙananan sana'o'i amma babban abin da nake yi a rayuwa eh duk inda na ji wani fitaccen attajiri da bai fitar da zakka to yana mutuwa sai in aure mace shi Allahu akbar to
idan na aure ta wa'annan kuɗi da ya dade baya fitar da zakka kawai sai in fitar da su ai ta taimakon bayin Allah fakirai miskinai marayu da sauran bayin Allah aiki na kenan Allahu akbar
zai girgiza kai yace yanzu haka ma ina da labarin wani attajiri a gari kaza yawa sai ya faɗi sunan shi subhanallah
yace jira nake ya mutu auren matar in zo a yi ta taimakon addinin Allah layi ya kawo kan subhanallah ai yana komawa gida sai za a kasa saboda kuma rakumi kamar guda hamsin aka yanyanka aka so shinkafa ai tun daga ranar ya bata fidda zakka Allahu akbar وصلى الله على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام